Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fatuwat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Kaduna. ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من جلال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتالي في بنظرة تأتي لنا بالزهر آه الحمد لله دكا يبود أبو جاسم تبتك الله تبارك وتعالى عندك شيء كريب هاي فابا أي فيش وقوم دي أبو كين تاريا وند قوة كومي كي بقاتر كومي دا كومي أورن ساقون لوكشي أما شي بيد بقاتر كومي دا كومي أورن قوة a kowane lokaci ta baraka wa ta'ala zulzalalu wal ikrami to mun ji irin bayanan da maulan shehu shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yayi a yayin barin safas da yanda suka yi da mutanen sanjata shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu bayan sun haɗu da shi wannan bawan Allah wanda shi ya mana maganar shi a sa'idi din nan wanda ya karrama su ya kawo musu abinci ya musu duk abin da ya kamata mutumin kirki ya wa bakonsa wanda shi ya mana shi mutum ne mai tsananin binciken asiraran dariƙa har ma yana da abubuwa wanda yake yana da wahala ka samu muƙaddamai wanda suka tara irin waɗannan al'amura masu yawa ya dinga fitowa da su yana nuna min yana masa izini bayan ya gama ni kuma na ɗauko masa abin da bai taba gani ba bai taba ji ba na bashi ne masa izini to daga nan ya nemi addu'a gare ni wato safiyar ranar laraba kenan ka tafi ziyara bayan mun kare ya nemi addu'a gare ni ga kansa da yan uwansa da sauran mutanen gari baki daya shikenan ne masa addu'a sannan bayan wannan na nuna musu jawahirul ma'ani din da na taho da shi din nan daga fas wanda yake da rubutun sai da ali harazimi radiyallahu ta'ala anhu da kuma gashin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake na ji kama ko wata takarda da na taho da ita ko tana can waje na nuna musu jawahirul ma'ani da rubutun saidi ali da harazimi da kuma gashin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da na tawo da shi a da na nuna musu suka yi farin ciki kwarai da gaske shi wannan shugaban nasu da kansu yake cewa nahnu ma'ashar ahadu dan jata yajibu alaina alhamdu wa shukru haisu akramana Allah bi nuzul khalifatin min khulafa'i shaykh man sifatuhu kaza wa kaza yace mu dinnan jama'ar garin dan jata ƙasar ɗanjata wato wajibinmu ne mu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mu ƙara gode masa domin ko ya karrama mu a shigo a shigo daga ciki alhaji wani a matsa musu a basu domin kuwa ya karrama mu da saukar ɗaya daga cikin khalifofin maulan mashoti jani wanda su fassa kaza kaza kaza suka dinga zana shi ibrahim yadda ya kamata tsofinsa cif cif to sannan suka gaya min shi ibrahim ya ce suka gaya min suka ce min salihai sun dade suna zuwa ƙasanmu wannan izo itafi wannan izo itafi wannan izo itafi wannan izo itafi salihi bayan salihi salihi bayan salihi suna zuwa to amma ikon Allah shekarun nan shekarun baya sai ya zama salihai sun yanke ba su samun zuwa ƙasanmu sai ya zama ba su samun zuwa ƙasanmu suka ga yaushe hu radiyallahu ta'ala anhu wannan sannan suka tambaye shi Ibrahim suka ce masa wai shin wai a cikin salihan da ke zuwa ƙasan mu akwai wani mutum wani babban wali ana ce da shi Sheikh Alhaji Abdullahi Iyas ko ka san shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace na san shi sani na gaskiya kuwa suka ce ka san shi shehu yace kwarai na san shi suka ce ka san shi shehu yace kwarai babana ne ba to magana ta kare saboda wato shi abdullahi ya so wani irin mutum ne wallahi duk girman mutum a ɗariƙar tijjani ya haɗu da shi abdullahi baban shi ibrahim wallahi sai ya sun kuya Allah ya keɓance shi da shi yana ganin shi tijjani ya kazata yana ganin annabi ya kazata ba a bacci ba kuma har lokacin da turan suka matsa masa ma ya so ya bar senegal din shehu tijjani ya gaya masa ce kar ka bari ka koma a nan za a haifuwa ne ya faɗi sunan shi ibrahim sau da tura sun matsa masa yau yana gambe gobe yana haka haka haka ne to shehu tijjani ya lamince masa kuma mayaƙi ne shi yana yaƙi kwarai da gaske ba wanda ya san adadin almajiransa aljanu wato kwarai balle mutane kuma ana yaki ba ya tashi yadda gan shi dinnan a hoto haka yake kwarjini ne da shi ga layu manya a wuyan shi ga kuma karfin walitta dan a walitta sai da ya kai kudubaniya jami'iya fardaniya rausi ne shi khalifan Allah ne shi a zamanin sa ba wai wali bane cikin kananan wali a shi shugaban wali ne a zamanin sa saboda shi Ibrahim dama can iyayensa manya ne kakanninsa manya ne manyan waje to baban shi kuma gausi ne to saboda haka duk kasashen duniyar tijjaniya an san waye mahaifin shi ya ishe kashe wasu kai na girman sa da tijjaniya aminin baban shi ibrahim duk ko waɗanda ga sun yi aminta da baban shi ibrahim suna karɓan madadi ne babansa ya wuce duk inda tunanin mu yake to saboda haka sai suka yi masa wannan tambayar suka ce saboda sun gan shi baki kuma dan afirka ce ka san alhaji abdullahi yes ya ce kware na san shi ka san shi ya ce na san shi ka san shi ya ce to baba na ne me annabi abin da ya gaya musu kenan to shi kenan da ya gaya musu haka sai suka ji daɗi suka ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala farin ciki ya cika gare su shi kenan sai shi wannan mukaddamin da na faɗa aka ce cewa wallahi mahaifinka masoyina ne masoyina ne nan yake zuwa ibamu madadi yi mana kaza yi mana kaza yi mana kaza na san shekaru masu yawa ya ce to tun san da ka sauka wato bayan an gama duk abubuwan da za a yi shi kenan sai ce Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tattauna da su a cikin makaman shauti yayin gwargwadon abin da za su iya ɗauka. shikenan sai shehu ya ce musu ku dinnan Allah ya sa ku zama barzaki ne tsakanin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu da manzon Allah ko mutanen danjata kun zama barzaki tsakanin shehu tijani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da masoya suka watse aka ba mu wuri da mukaddami sai ya ce mu tuntun fa ni ina so tun da ka sauka a wurina ina so in karbi al'amura daga wurinka in nemi izinai daga wurinka ka bani abin da zai amfani ni duniya da lahira daga cikin auradan shehu tijjani wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ina so ka bani dan na lura kai din nan ba dama sai da ga kowa ya watsi sannan ya gaya mun haka ni da shi a ɗaki daga nan shehu radiyallahu ta'ala anhu ya bashi abin da ya kamata gare shi ya bashi dan abin da ce shehu yace na dade ina so in tambaye ka ban samu na tambaye ka ba sai da wani mai zuwa ya zo min tsakanin bacci da farki yace da ni ka tafi wurin wani mabudin izini daga Allah yana hannun shi to daga nan shi kenan ya gaya haka sai na bashi wasu daga cikin asirarai to haka nan akwai babban jagoran nan saidi abdulsalam da shi da saidi alhaji muhammad dukkan su sun zo sun ziyarce mu daga cikin masoya a nan ne masoya suka taru malam wannan ya zo ya ziyara wannan ya zo ya ziyara a cikin su akwai saidi ilalu wato buka saki ne babban wali ne akwai alfaƙi saidi muhammad muhiddin shi ma ya zo ya ziyarce mu to a nan ne muka maraita tare da su bayan sallar la'asar muka tafi zuwa jirgi jirgin ruwa wanda ake ce da shi halt to muka je shi jirgin ruwan yana fitar da wani irin hayaki shuɗi jirgin ruwa ne ƙarami amma kuma mai kyakkyawa an tanade shi ne domin ɗaukan alhazai kowane shekara daga nan filin jirgin ruwa zuwa ɗanjata har zuwa jidda shikenan wadan jirgin ruwa an tanadi komai an tanadi masu yanka dabbobi an tanadi masu dafa abinci wanda za su dafa musulmi abinci sannan an tanadi wuri domin haduwar alhazai don yin sallah da kuma wurin da ake wazifa da kuma wurin da za a yi karanci wurdai sannan suna da ladani wanda yake kiran sallah teku sai muka muka hau teku cikin aminci babu wani matsala to wato abin da ya faru duk alhaji idan ya shiga wannan jirgi zai dauka a gidansa yake saboda ainihin yanda aka adanta jirgin babu alhajin da zai shiga cikin jirgin nan wato ya ji shi cikin damuwa zai ji shi kawai kamar a gidansa yake saboda babu abin da babu a ciki an kyautata shi an kyautata shi an kyautata shi yadda ya kamata kamar dai yadda ka san jirgin faransa ko da bai kai jirgin faransa ba wurin girma to a wurin kyau ba ya kai shi dan wannan karami ne to daga nan muka hau jirgi a bayan sallan magariba ranar wato daren alhamis wanda yake kwana ɗaya ya rage watan shawwal ya kare a shiga zulkada shi kenan ina hawa sai ce bismillahi mujraha wa mursaha bismillahi majraha wa mursaha to daga nan Allah sakkare mana jirgi dinga tafiya a cikin babban teku ce kuma abocin hatsari ne girma ba mu karkata ba kuma ruwa bai rikita mu ba haka muka dinga tafiya cikin izinin Allah to daga nan sai muka fara hango garin dandata muka fara rabuwa da garin cikin aminci da kyawun hali wato muka fara hango fitilin garin dandata kai ka ce taurari ne a cikin dubbai saboda kyawun garin yadda aka adanta garin da fitilu kai ka ce taurari ne a cikin duhu to haka dai muka yi ta tafiya har bayan isha'i al'amarinmu cikin ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali har subahi ta yi muka fara hango garin skandariya wato yammacin ranar talata to bayan ɗan lokaci kaɗan sai muka fara hango wani gari garin da ake kiran shi burta sa'id muka sadu zuwa wannan gari bayan faduwar rana daren laraba sannan daga nan muka yi bankwana da yan uwan daga alhazai waɗanda za su sauka a nan domin suna so su ziyarci misra to mu kuma kaddara Allah ta baraka ta'ala ta hana mu mu sauka mu ziyarci misra a wannan lokaci domin mun zuciyarmu ta riga ta kusanci madina mun riga mun nufi madina Allah ya ƙara wa mabocinta salati da aminci da tsarki to bayan likita ya dudduba mu an buga mana stamfi a cikin ainihin wato passport dinmu da abubuwanmu na sauka shikenan su suka sauka jirgi tafi da mu a kai wurin shugaba shugaban jirgi yayin hudowar rana muka haɗu da shi ana ce da shi kanal sawis shi kenan jirgin ruwa ci gaba da tafiya da mu cikin kwanciyar hankali da ni'ima da jin daɗi har wato muka samu tsarkakuwa da kallon dazuzzuka da manyan duwatsu muna ta kewa idanuwan muna ganin dazuzzuka muna ganin itatuwa muna ganin yanayi da kuma manyan duwatsu wannan ya sa mun ji daɗi kwarai da gaske saboda mun daɗe ba mu ga irin wannan dazuzzuka ba mu ga irin wannan duwatsu ba akan wannan babban teku yayin faduwar rana muka sadu zuwa sawis a cikin dare daren alhamis shikenan jirgi ta da mu muka tasamma muka kusa da rabin jidda to yammacin ranar juma'a mu yan ɗariƙar tijjaniya sai muka hau zikirin juma'a muka dinga zikirin juma'a muka dinga zikirin juma'a jirgin ruwa ya ɗauka abin ya ƙara mana ana ta ji ana ta yi muna ta yi muna ta yi muna ta yi muna ta yi har muka kai wani wuri da ake kiran shi radigil juhaifa da muka je juhaifa domin yin harama domin shiga makkatul mukarrama to bayan mun je da yawa akwai waɗanda suka yi harama kusan mutum uku daga ciki suka yi harama suka shirya domin shiga maka waɗansu kuma suka ta ma madinatul munawwara sai kafin shi yana ciki kenan shehu ya ce adadin alhazan da ke cikin jirgin ɗari biyu ne da sittin da shida to yayin da muka yi sallah asbahi ranar asabar sai muka hango jidda sai muka yi niyyan sauka yayin da rana ta ɗaga shi kenan sai aka zo mana da jirgi muka hau jirgi muka ta yin mina jidda muka sauka a nan muka tadda ainihin hukumar saudi arabia sun zo ana dube-dube shi kenan nan muka tambayi shugaba da muka tambaya sai aka ce mana ku mutanen ina ne sai na ce mutanen senegal ne shi kenan sai wani sai shugaban sai ce da ni zo zo zo bawan allah shi kenan da na zo sai aka kira wani bawan allah na ce da shi abdullahi buhari shine ainihin wakilin masu ɗawafi shi kenan ya tafi da mu inda ake duba takardu na fasfot da abu da sauransu shi kenan haka je aka dudduba daga nan aka tafi da mu wurin cin abinci muka je muka ci abinci muka kintsa sannan aka ba mu takardunmu daga nan aka kai mu masauki bayan mun je mun sauka shikenan aka mana duk kayayyakin mu cikin aminci babu matsala to haka muka zauna a nan sati guda to ranar lahadi da yamma sha ɗaya ga watan zulkida sai muka hau jirgi sai muka tasan ma ɗaiba taifatul garra madina annabi sallallahu alaihi wasallama gidan hijira mabubbugar ilimai da ma'arifa da addini da salaha shikenan muka sauka muka hau mota muka hau mota muna ta tafiya muna ta tafiya yayin da rana ta fadi daren litinin muka yanke nisan tafiya shikenan muka sauka muka yi sallar isha muka yi sallar magariba da isha muka ci abincin dare shikenan muka ci gaba da tafiya har dare ya raba muka kwana muna tafiya muka kwana a wani bagire wani wuri da aka sauke mana kiran shi rabi kamar yadda muka faɗi a baya to lokacin da muka tafi yayin sallar asubahi sai muka yi irtihali muka tashi daga nan muka hau mota mota ta ci gaba da tafiya da mu bata tsaya ba babu wani ɗaya da ya damu kuma har muka yanke nisan tafiya muka sauka domin mu sake cin abinci muka gama muka sake hawa mota har muka tafi zalhulaifa wanda ake kira biro aliyu karamallah wajen to da muka sauka muka yi wanka da niyyar shiga madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi sallah raka'a biyu muka yi sallar la'asar sannan muka shiga cikin madina bayan sallar la'asar lokacin da muka shiga harami muka shigo cikin madina kawai sai zuciyata sai ta motsa abin da ya fito bakina sai na ce لقد آدني الشوق المبرح إذ دنا مزار حبيب الله والجسم أعلنا مزار أمين الله مركز سره عليك سلام بالتأدب مقرنا مزار لنا منه العلوم تفجرت وجبريل فيه خادم فلو لحنا وقال الله زرقاء الدخان كما وقع كنادا بوسيل الحبيب العليسنا حقيقة شوقي يا ساكي داوا صابو shauki na da na hango madinar annabi shauki ya sake dawowa sabo yayin da maziyartar masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusanto gare mu sai da jikina ya nuna alama maziyartar amintaccen Allah ainihin masaukin asirin Allah salat algaisuwar Allah tabaraka wa ta'ala su tabbata gare ka ga munan mun to cike da ladabi muna hada maka da gaisuwa maziyarta ce gare mu wanda yake dukkan ilmai daga wannan madina suke bubbugowa jibrilu kan shi hadimi ne a nan saboda haka farin ciki ya tabbata ga jibrilu da ya zama hadimin mai madina Allah ya tsare jirgin nan mai ainihin shudin hayaki da ya kawo mu nan kaji ha jirgin masu yan mayar kamar yadda Allah ya tsare Kanada jirgin nan da ya ɗauko mu daga Faransa to shi ma wanda ya sadar da ni zuwa ga masoyin nan madaukaki wato ma'awacin haske to daga nan sai shehu sai sake cewa ataka rasulullahi zawrun mu'affiran hudaidan lada ata bi babika mu'sira wa yadlum minka albasa wal faida wal jada ataka muhibban fil huquqi muqassira yace wato mai ziyara ya zo maka ya ma'aikin Allah gani yana turmuza kundukukinsa yana turmuza kuncinsa nan ga farfajiyar dandamalin kofar gidanka kuma yana neman basdi yana neman faida yana neman kyauta masoyi ya zo maka wanda yake mai takaita a cikin haƙoƙi ga idan ya zo maka to a cikin wannan tafiya da godiyan Allah ba mu shagaltu ba sai da salati kawai salati muke salati muke ga annabi na ta salati ga annabi na ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna ta karanta yabo na annabi musamman ma yaban Imam al-Busiri wanda yake gabaki ɗin shi na haddace shi shauda ma tun kamun ya balaga ya haddace al-Burda to kaga mu mun tausayi ne diwani ke eh saboda ka sai mutum kula mutum ya tafi irin wannan ayyukan ba wai zai je ta gwada ilimi ba ne ba harkar ilimi ba ce harkar muhabba ce saboda ka salati da yabo za ka dinga yi wa annabi ko da baka da ilimi in ka je kai ko kana da ilimin ba ita salatul fatihi ma ita salatul fatihi ma guli kai ta yabo ga annabi ya ji duk abin da zaka ji kai ta karantawa saboda ka ba maganin iyawa in har Allah ya kai ka wannan garin ba maganin na iya kaza in an je wuri kaza kaza za a yi ko baka iya bai salatul fatihi da ma guli ka dai zo inda masoyi yake to magana ta kare to saboda haka to yayin da muna cikin tafiya ba ina ta yabo ina ta alburda to tun daga wato nan fa shigo Madina amma ba hango kubba bane fa shehu ce to lokacin da na hango kubban nan koriya baka kusanto ta habba malam ba sai na taba direba ba da ce kai direba da akata sauke mu anan sauke mu aka ce yaya ne nace da kafa za mu tafi ga kubbar annabi ina hanguwa sannan mu taho a mota sauke mu kaji ne sauke mu muka taho a kafa muna tafiya cikin natsuwa natsuwar zuci da zuci natsuwar gabbai muna nuna kaskanci ba mu isa ba ga wanda ya isa muna nuna inkisari da ibtihali muna tafarru'i zuwa ga Allah muna tuba muna istighfari muna ta'addu'a har muka kawo kofar Madinatul Munawwara a nan muka haɗu da masu masauki wanda suke sauki hazai suna tsaye suna jiran baki ina zuwa sai na tambayi na Ahmadu Zannari wanda yake sauki mutanen Senegal sai ɗansa Abdul Rahman sai karbe ni sai ita da mu da ita da mu muka tafi gida yace yace mu tafi gida kamun mu je kamun ku je ku ziyarci annan mu je gida ku huta ku ci abinci sai ce kai ba hutu bane kawo wanda muke nema tun tuni ko mun zo ka ce wani aje gida me za mu je mu yi a gida ya ce a'a ya ce mu fara zuwa raula mu je in yi ziyara kamun ai komai to sannan muka tafi da muka shiga masallacin annabi ta kofar babu salam na shiga kofar aminci sannan na shiga to daga nan muka shiga cikin raular annabi muka yi sallah tahiyatul masjid a nan cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka tafi ziyarar kabarin annabi har muka je muka tsaya gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kofar da ke fuskantar raular wato koba ce wacce aka yi ta da azurfa da zinari sannan muna zuwa sai ne amfani da ayan nan da Allah tabaraka ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasula duk da dai ayar mansukhiya ce an riga an soke wajabcinta shikenan da muka shiga sai na sai ne gaisuwa ga annabi muka tsaya cikin ladabi da kushu'i muna kankan da kai muna rufe ido ba na iya kallon wurin can dai ne ne ne sai in dan bude ido in dan kalla in ji daɗi sai in sake rufe ido in na rufe ido can can can sai in sake budewa sai in ji daɗi haba muna tsaya wurin ba abin da ya wato baki na sai na ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sai da nayi dari sannan ziyara sannan na dan shi assalamu alayka ya khalifat rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu wa wazirahu wa rafiqahu bis sabr wa sani fil gari ya sayyidina maulana abubakar siddiq wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alayka ya khalifat rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu wa wazirahu ya man azara allah bi dina wa azza bil islam wa man zara'ahu ash-shaytanu salikan fajjan سلك فجا غير فجه يا سيدنا مولانا عمر بن الخطاب ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليك يا أهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كصاحب وزيره يا ذا النورين يا من تستحي منه الملائكة الرحمن يا سيدنا مولانا عثمان بن عفان ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه ووزيره وأخاه وابن أمه وزوج ابنته البتول وأبا السبتين ويا فحل الفهول ويا ليس الكتائب ويا باب مدينة العلم ويا سيدنا مولانا علي بن أبي طالب ورحمة الله تعالى وبركاته sai ne wannan gaisuwar da ne gaisuwa shikenan sannan sai na faɗa abin da Allah tabaraka ta'ala ce wala wannahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahu ar-rasul lawajidullah tawwabar rahima da karanta wannan aya to sannan sai kai salati ga annabi salati 70 muka roƙan wa kawunan mu Allah muka roƙan wa iyayenmu da ƴan uwanmu da wanda suka rate da mu kaga anan ma sai da aka sake ambato mu ko kenan shoye ambato baki daya sannan shoye wa dukkan muminai maza da muminai mata addu'a yau dukkan musulmai maza da musulmai mata addu'a to daga nan shewaran ya ce sai wata irin addu'a ta kwararo kai wannan wuri da aka gaida annabi sai annabi ya kamata kai ma ka gaishe shi mu dan jimu ma
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم kamar da shi sake umarni ce lalle a sake yin jinjina da ban girma gun inda ya kamata a yi gaisuwar inda mun ji mu yadda ya shiga inda ya shiga dama a shiki a ciki ke ya shige tintini mu ba da shi ya rike hannunmu ya shigar da mu muke ko muke roƙon Allahu ya ƙara salati ga wannan da yafi gaban mamaki yafi gaban rubutu yafi gaban karatu ya fita mai awu ya auna ya fice duk takamar mai kausaji ko ko mai hisabi ko mai rabli iga maka wane ne hakikanin Muhammadur Rasulullahi bari dai ce ne masa bango ne shi abin jingina tsani ne dole a taka shirin mun tsira ne ko an ki ko an so karimi a bibi Muhammadu Rasulullahi ya isa ya ɗayanta shi ake wa tafi wani sa a kaki duk mai ubangida sai dai ya kyale shiriri ta sai riko da namu saboda namu ubangidan shine Muhammadu Rasulullahi kai ubangidan kwata an tsaya lissafin yadda yake namu ku yafi gaban faduwa kai shi ne wanda ba a gaba da gaba da shi kuma hakika ba a durkusa kofa an shiga komai kankantar sa kaji mai iya ɗiban ruwa a rija ba da guga ba mai kamshi ba tare da turare ba shi a cikin masoyansa kaf babu dan wuta shi ne ake tamar salati ba a karɓar sallah sai ɗan haɗa da gaisuwa gare shi shi ba a yi ta abi Allah ba ma dole sai an bi shi shi ne ya tara akan wanda bai so shi ba ifi kowa cikar matsayi kaga mai ba da kyautar aljanna da ya bayar ta bayu wanda kyan zaki da cikar kama da halitta suka tattara gare ka ya Muhammadu rasulullahi kai ina nufin madugu uban tafiya annabi muhammadu wanda yake da Allah kuma Allah yake da abinsa ina mo gatan kowa fatecin kowa fitila ta kowa muhammadu rasulullahi wanda muke takama da shi yake takama da Allah wanda muke nema mai kyakkyawar sura kai muka so saboda duk dan da iso ka ba zai tazarta ba wa ce ne sidna ikililin ba na da gausin giyasin taka daidai annabi muhammadu ya mai isa da isar Allah yi mana isar taka ya mai gidan maulama masoyin mu karbe mu ya sayyidina rasulullahi shigar da mu fadar ka sa mu adaman ka ya annabi muhammadu dan ba mu san kowa ba kai muka sani ba mu komai ba kaunar ka muka iya ya taragwar rahamar ubangiji ya birni na alheri ya idaron rahama ya tekun albarka ya kaka ga surafa'u ya sidil wujudi kashful kurabi sayyidina abdul surun nurullahi baka ta kashful gumbati kai sheka nake hukuma sai rarashi wanda Allah yake rarashin sa wanda ake ba kowa a dalilin sa bala farkowa rin farkowa da kai nake takama da kai nake tinkaho gyara kin uban sarakuna wallahi isar isa tana ga manzon Allah gwani kenan wanda isa take takama da Muhammadu Rasulullahi wanda ya iya iyawar ubangiji kansa ta tabbata dan gata da cikin annabaci hannunsa dole fa dan gata ya isa dole isasshe sai amar jinjina dole dan gata a rusuna masa kai in ba shi ba waye sai tambaye mu shan matattan da mu ice waye ne banda shi wa sai kira bishan ko faɗa musu waye ne kai in banda shi wa sai kira rana banda shi wa sai kira wata shi ne aka bai kausara shi aka ɗaga kirjinsa shi aka bai tutar godiyar Allah shi ne annabawa da karkashinsa shi manzanni suke sha daga madadinsa shi ne mai mu'unza wanda ta take kowane annabi shi aka bai alkur'ani aka tattara ilimin kowane annabi a cikin littafinsa shi aka halatta mar ganima aka horar masa ko ina masallaci ne shi aka aiko shi mutum da aljanna shi ne duk duniya baya ran da baji shi ne ga Allah shi zai ceto shi ne mai shifatul kubra mai muqamul mahmud kai isasshen da ya dallo duk wani isasshe yake zama daleji sai ba sai ga sannan ne ma ya ƙara kyau kaji isasshe wanda in yana kwance sai ka ce wallahi Muhammadu Rasulullahi ta fito a kwance wanda ya isa wanda da isar sa ake samu dukkan wani isasshe mai falala da fifiko kenan wanda a rahamar sa kowa ya fake mai isa da buwaya wanda ilimin sa kowa ya kwankwada girgije mai zuba kan wanda ya ga dama mai isa da zargar farko ka ce ya kwazarin alfarmar ubangiji ya rashi kalkad da ainul gurri sai zana barru mu barru mun tafa mun taka habibi Muhammadu Rasulullahi manzon da baka da manzo kai ne kowa sai fake gare ka kai kuma ka da kowa sai Allah sallama nake kai ma ya intacce mai mutunci dan mutunci wanda ba dan sai mutunci sai ya rabu da kai sai rasulullahi ina nufin wanda isa ba ta isa sai dan taso ka manzon Allah wanda girma ba a san girma ba in ba dan manzon Allah ba wanda buwaya ba bi ta kafi a san manzon Allah wanda duk ibadarsa ba ta rubuta manzon Allah ba sunanta banza ai shine annabin da ibadarsa ake koyi an mutunsu akan sa dukkan mai hankali ya tabbata wani dukkan tsaye akan tsayawar sa tsaya wani dukkan mai isa akan isar sa yake isa wanda ya fita kowa kowa sai da shi yake tsayawa kowa gari dan saban annabi ne har annaba ma suka kira kansa a fada annabtan na gaba da izo sai annabi ta cika shi ne isa muke gaya mar annabin annabawa kuma manzan manzanni alƙiblar sanin Allah wanda in ban da shi ba wanda san ubangiji ga baki daya shine wa ka ce annabin nan da yake daidaita bauɗaɗɗe wanda karkatacce yake daidaita domin sa ce Ahmadu Muhammadu Rasulullahi mai iya ɗaukar ɗan wuta mayar aljanna wanda karkatacce ya zama miƙaƙƙe don kallon sa miƙaƙƙe ya karkace saboda ya je sai da sadatu baya kai ɗaya ne talƙwal tilo Allah bai irinsa ba ba zai yi kamar sa ba Muhammadin yake wanda sallallahu rahama ai duk abin da ba Allah ba dole take gare ka shi kadai ne in zama ta goma shi ga dukkan wanda ba ubangiji ba kai tsani ne wanda Allah ya wa arziki yake takawa kadirin fadda sai wanda Allah ke kauna ke shiga karkashin ta zababban zababbu tataccen tatattu mai mukami irin na mukami annabi da ke da kyawun tsayawa mai kyawun siffa da kama mai cikar kamala da izza mai cikar gata da kadari wanda kyau iji kunya in ya zo gaban ka ya muhammadu rasulullahi mai tafin baiwa mai iya mai da fuska baki ta kuma fari irin ka muhammadu rasulullahi ba ai ba wanda ya taba jiki ma jiki ne ka tashi kamshi ba samu kamshi irin nasa ba ka ga mai nuna musu kuturta warke take kai shekara ke ya muhammadu rasulullahi halin da aka tare aka ba ka zauna ta wai waye kamar ka wa kuma zai kamar ka annabin rahama wanda Allah ma ake fahari da shi wanda ba dan shi ba babu dan da isan ubangiji balle e bautarsa ba dan shi ba da hofi a hofin da ya tsare ba dan ma'aiki ba da ba a karɓi uzurin mu ba ya sayyid wujudi imamul muttaqi da kai tayinin alamin ce da sirrin sirrika da kadar ta hakika ya ma'aiki ba mu mu ne ma in an nema ba ya je baya in an ce ban iliko in yi ungo baya karbewa ka fi raba wajen mikawa ka fi girgice wajen bayarwa ka fi tsaune wajen raba baiwa ya mai da akwai mai ungo wanda babu bata san hanyar gidanka baya muhammadu rasulullahi ya sarkin sarakuna annabi muhammadu ga dan bayi na gaishe ka ya mai akwai ga mai babu ya mai ungo ga masu karɓa a ranar muke mun rike ka kai da babbar inuwa ba mu da kowa in ba kai ba annabi abin bi abin zaɓi habibi annabi ya a fasahul kalki muda harin jinani ya min hamina ya muhammadu rasulullahi ka ji annabi shugaban annabta isa uban kisassu girma uban girma shika mai cikawa waye ka ce haƙƙun tsawiyyun da'in mada'uwun muhammadu rasulullahi kuma arifi nazifi shafi sufi wata sarasanin allah wanda mutuwa ka nake wai tawa za a yi ga kaya rasulullahi sannan ka bai cikar ɗaukaka wanda yake da kai ya haye wanda bai da kai bai da ubangida wanda bai san ka ba bai sani ba wanda bai ganka ba bai kallo ba dan jiki ba ma'aiki gawa ta fi shi kai ne garkuwa kan saka limace shi da tsuwa shi jifa ga dukkan bayi Muhammadu Rasulullahi mai ce ta masoyinsa bai ba wanda iso wanda ba a san hisabi akan masoyinsa ba ya ubangiji ya hasken ya hasken annabi Muhammadu ya masoyin annabi Muhammadu ya gata na annabi Muhammadu ya wanda halitta annabi Muhammadu ya girmama annabi Muhammadu Muhammadu ya aminta annabi Muhammadu sirrin annabi Muhammadu mai taimakon annabi Muhammadu wanda ya bamu kaunar annabi Muhammadu wanda bai sa hijabi tsakaninsa da Muhammadu Rasulullahi ba wanda ya dar ma'aiki ta zama yarkarsa wanda kaunar ma'aiki ta zama kaunarsa wanda bin ma'aiki zama binsa a kan ka ƙara kauna da kauna da salati da salami da aminci da rahama da karamci da isa inda ra'i a ƙara ma in ba daɗin a halarci daɗin a daɗa wa Muhammadu Rasulullahi fasarin Ubangiji, ɗan gatan Ubangiji, masoyin Ubangiji, amintaccen Ubangiji, yardajjen Ubangiji, rasulun rahamati rasulun ni'imati, Ahmadu, Mahamudin, Muhammadin, Hamidin, Ashidin, Wahidin, sai ya kaka tak kun ba taɓa yin irin ta ba dukkan mai imani ta zo da kai ya rasulullahi zauna lafiya dan amina da abdullahi kai muka sani muka sa a gaba ta ka muke yi ka shema ko ina kaka daidai Muhammadun Rasulullahi kaunar ka ta tara mu ba mai sallah sai suka ka dan kai ne da kyan asali da kyan sarasala da kyan nasama da kyan iyaye da kyawun fuska mafi cikar haiba mai kyan gira mai sharaba mai kyawun saje da hakuri mai tsabar haiba mai daura hanci matsakaici mai kyawun labba ba ko daga gaibu lamarin ka ya huta mamaki tun babun babu Allah baka fita tsarki mafi zance zuciya ta kama mafi haske zai zuwa gurin da iso da zatinsa da jikinsa wanda iga dama igan shi wanda bai so ba zai gan shi ba a kira ka ka zo ka kira a zo a ƙi ka haɗari ka ƙi haɗari wallahi tallahi billahi kai kaɗai ne original kowa koto kwafi ne kai ne kwaya kowa dusa ne mutum wani ka dabba a samu nabiyin ka wallahi ba zai yiwu ba Allah dai ba zai kaga ba alƙawari ne wanda isan ka sai wanda ka ga dama isan ka wanda iso ka sai wanda kai ra iso ka salati adadin adadin adadin adadin iya abin da Allah ya sani ya tabbata kan manzon Allah salati adadin karamcin ubangiji ita mata kan manzon Allah sai Allah ya kattara dukkan biya ta ya baiwa manzon Allah Allah ya cika shi cikawa ya girmama shi girmamawa ya azzama shi azzamawa ka ji tsarkin da yake karka ka tsarki wanda shi ma tsarkin tuntuni ma'aiki ke nema ka ji hasken haske hasken da ke haska haske wanda da ba shi da ba haske waye ka ce ka Muhammadu Abdullah sirrillah ni'imatillah siratillah hujjatillah nurillah ruhullah saifullah kanzillah wato sayyidin sadata da jimus saqib kandil baraya tajil idwal karamati dole a soka sayyidina muhammadu rasulullahi ka ji sirri na qur'ani kai ina nufin shale dan ubangiji waye ka ce kan gatan Allah zaɗin Allah faharin Allah ne Allah da isan Allah iga Allah suka gana da Allah wanda Allah ki zamani wanda Allah ki cika shi wanda Allah ki bashi a kiyaye ka Muhammadu Rasulullahi kai ne ne Allah kai ka san Allah babu mai kaunar ka sai na Allah dan da shi ka ai Allah ke yi sai dai ai malan shi shi ne ya sani sai ka sani ta hanyar sa shi ne jagora dole ka sai ka biyo baya tsamo da kirkitacce sai manzon Allah waye ka ce ya mai kyallun goshi da fata mai hatimin annabta mai yawan kyauta jarumi uban masu bajinta mai isa da tarin tsakaita mai isa wanda ita ba kanta ita ya ishe ta ina nufin wa wanda ita ka ake gaya maka karimu mukarrama shi sayyidin ne musaye da kuma sadirin ne masaburin shakurin ne shake halikai halimun ne mahlumun sahadin ne sayyidin aminin ne mamunin nasirin ne mansurin arifin ne ma'arufin alimin ne ma'alumin taqi ne muntaka shafi ne mushaffa nabi ne zasidin hasanin muhasanin mustafa ne safiyun taqiyyin adilin ma'adulin karimu mukarramu azimu mu'azzamin ya rasulul mursalina ya shafi shafiina ya bashirin fil bashirin muhammadur rasulullahi ya fi gaban gaba bura faɗa ma hakikarsa shi in ka so shi ma oho in baka so shi ma oho shi ya isa ya isar ya cika ya cikar da wanda iga dama ya ɗaukaka ya ɗaukakar da duk abin da iso dole ne a yi da shi sai an yi da shi Allah zai saurare ka ka ji annabin da ke iya gwadan ni'imar ubangiji muhammadur rasulullahi
Alhamdulillah ga ma Madina. Jazakumullah khairan, jazakumullah da masayin khairan. Alhamdulillah. To kaga albarkar ziyarar shehu mu ma gashi yanzu mun yi ziyara. Na'am. Haka shehu yayi ziyara. Mu ma yanzu cikin falala Allah gashi mun samu mun yi ziyara. To shehu radiyallahu ta'ala anhu daga nan bayan shehu yayi addu'o'i ya ce take sai wata irin addu'a a waƙe sai wani irin waridi gangaro a cikin zuciyata na yi a waƙe ne kuma nasaru akwai nazamu akwai nasaru akwai wanda na yi a waƙe akwai wanda na yi azube daga cikin waɗanda na yi a waƙe a nan madina ga abin da na ce na ce ya rabbana bil mustafa wal ali wa bil atiqin nadbi zil khilali wa bi abi hafsin ali sha'ani al muzhir al iman wal ihsani وما هو دول الهجرة الشريفة والروضة الظاهرة المنيفة والمنبر الشريف والمهراب والقبة الخضراء وبالأبواب والأسوانات وبالكباب وبالوفود الجر والأحزاب وما تلي في الهرم الشريف من سنن أو كان من صفوف والكائمين الركع السجود من ابتداء وآخر الوجود وبالمنارات وبالصدور وبالجمال الأحمد المنصور وبالبكي وبعثمان العلي وبأبي الحسن ليسه علي وأود وشهداء أهد وآل بيت الراكعين السجد وبالمساجد وبالآبار وبالمشاهد وبالآثار فسليا على الرسول الأكرم وآل وساج وسلم واد ذا الأبيد ما يروم بل أودينه فوق ما يصوم وغفر له ربي ووالديه ونسله ومن نمي إليه وجاز إخوتي وأمهاتي خير الجزاء ثم صاحباتي ولتقبلن سعيه ولتغفر للمسلمين أسودا وأحمرا ودمرا أعداء دينك الحنيف من كل في كل أقدار البلاد يا لطيف ولتؤلين كلمة الإسلام ألف قلوب أهله الأعلام ومكننه ومكننه من البلاد ولتعدنا لمن هجر الرشاد وشيدا بالعبد جامعا منيف ولتأمرنه بالرجال يا لطيف ولتأمرنه بالصلاة القائمة بلا حدوث محدثات قاسمة وارزق لنا مدرسة منيبة مأمورة بالأمة الحنيبة يا رب والطب والسر الأبيدة والتهده والوهد به الأديدة واغفر لكل من إليه أحسن وجازه أنه الجزاء الأحسن أسليه له الأزواج والسرار وكل خادم له وقاري وحقق العلوم والإرفان ومكن الإيمان والإحسان ونجنا البأساء والضراء والتوئل الآلاء والنعماء وهب لنا وصول بيتك الحرام والتقبلا سعي سيد الأنام وهب لنا الرجوع سالمين للدين والدنيا وغانمين ثم الصلاة والسلام العبدي على النبي المصطفى محمد وآل وسائل الأعلام من توق البلاد بالإسلام to wannan koda mutum da sami iya yin wani abu ba in mutum ya karanta ba abin da shi bai roka har rijiyoyin madina har kofofin madina kubba dukkan abin da ke hannun barin annabi sahabban annabi da wurin da aka yi yakin Uhud da shahidan da suka yi Uhud duk shehu sai da albarka wanda suka taruma a wurin aikin hajji da albarka duk abin da wani ya roƙa a wurin shehu ce duk a haɗa mu duk addu'ar da kai to nawa ne sai a baka naka daban ko to saboda haka in mutum ya samu ya haddace wannan ya tafi tafiya sai ya tafi da shi ko da bai iya komai bai wannan to aikin sa yayi komai ya samu shi ya ce to daga nan muka tafi ziyara a mukan je mu ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk bayan kowace sallah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da wannan suba da muka ambata to duk sanda muka muka tafi daga muka muka je muka ziyarci annabi mun dawo to muna zama da agawatul gurri sufayen nan ba na zama da kowa sai su a nan mazaunin ahlus sufa waɗanda yake sufayen farko din nan sabon annabi inda suke zama nan nake zama don suna fuskantar raula ne inda suke zaune to idan rana ta faɗi sai mu tafi raula mu je mu ziyara mu sallah mu salati mu sallah a cikin ta wato a nan ne a nan nan masallaci a nan muke sauraron ainihin huduban liman muke jin karatun liman ko da yaushe to idan kuma lokacin sauri yayi sai mu sake dawowa sai mu shiga ta kofar mala'ika jibrilu a nan kuma muke yin sallah gwargwaron abin da Allah tabaraka ta'ala ya so a cikin rauna sannan sai mu shiga mu zauna kuma a ciki har lokacin sallah asubahi mu karanta wurdin lazimi sannan mu karanta sirrin ziyara sannan mai wardin lazimi sannan sai mu cika sauran auradanmu a nan dai majalisin ahalus sufa su sufayen nan na farko sufayen farko su ne sahabban annabi ga su akwai ausu dan ausu sakahi akwai abu huraira radiyallahu anhu akwai bara'u dan malik akwai bilalu dan ribahu akwai saubanu akwai sabitu dan zahaku akwai sabitu dan wadi'atu akwai khabbabu akwai saqifu dan amru akwai jundubi dan junadatu shine abu zarr al-gifari ce radiyallahu anhu akwai jurhudu dan kuwailidu akwai huzaifatul yamani akwai habibu dan zaidu akwai harisatu dan nu'manu akwai hanzalatu dan abi amiru akwai hajjaju dan amru akwai hakamu dan umairu akwai khalid dan zaidu shine abu ayyub al-ansari ke akwai abu razainul uqaili akwai sa'idu dan amirul jahani akwai salimu dan ubaidul ashtahi akwai salimu dan umairu akwai sa'ibu dan kulladu akwai shaqaran akwai dakafatu dan qaisu akwai sa'du dan malik shine abu sa'idul kudri akwai dafawi dafawi dausi akwai salmanul farisi akwai abu barzatul aslami akwai suhaibu dan sinanu akwai ammaru dan yasir akwai abdullahi dan mas'udu akwai sadu dan abi waqqas akwai ukubatu dan amiru akwai abu fakiha akwai wadidatu dan ma'abadul jahani akwai anas dan malik akwai ukashatu akwai zaidu dan kaddab akwai khuraimu dan fatiku akwai khuraimu dan ausu da'i to waɗannan sun kusa su haye dubu waɗannan su ne manyan to bayan wafatin waɗannan su ne sahabban annabi waɗanda suka gaje su akwai Aliyu dan Hussein dan Zainul Abidina jikan Annabi akwai ɗansa Muhammad al-Baqir jikan Annabi akwai ɗansa Ja'far sadiq jikan Annabi akwai Uwaisul Qarni wanda Annabi ya gaya wa sayyidina Umar da sayyidina Ali ce kun ganshi ku ce muku addu'a akwai Salamatu dan Dinaru akwai Hassan al-Basri almajirin sayyidina Ali na farko wanda ɗariƙu suka gangaro daga wurin shi akwai Jamilu dan Zayyad shi ma ya karba daga sayyidina ali akwai alkamatu akwai aswadu dan zaidu akwai ibrahimun nakhai akwai malik dan dinaru akwai muhammad dan sirina to waɗannan masu sun kusa dubu tabi'ai kenan wanda suka gaji waɗancan sufaye to bayan su kuma akwai abdulwahid dan zaidu akwai utubatul gulam akwai fabilu dan iyaru akwai ibrahim dan adhama akwai daudat da'i akwai Sufyanu Sauri, akwai Habibul Ajami, akwai Abu Sulaimanu Darani, akwai Shibanu Ra'i, akwai Harisul Mahasiri, akwai Abu Yazid al-Bastani, akwai Ma'ruful Karki, akwai Sirri Sakari, akwai Abul Qasim al-Junayd. To waɗannan saboda haka wannan wurin su ne sufayen farko nan suke zama shi Ibrahim ya ce to in na je na ziyarci annaba inda nake zama sai wurin su saboda wani bawan Allah yana cewa idan kana so ka aminta har abada duk inda ka je a duniya ka nemi waye sufi ko ka nemi su waye ka zauna da su aka ce masa dan me baka ce a je wurin malamai ba yace saboda su ba a rabuwa da gulma wani ya iya wani bai iya ba malamai shi ko sufi ba abin da ya dame shi ka iya ko baka iya ba kana kan annabi kawai kawai ba abin da ya dame shi da kana da karatu ko baka da in dai masoyin annabi ne to sufi kayan mai kawai kuma zai bi ka ba abin da ya dame shi da baka iya ba kawai wannan masoyin annabi ne shikenan magana ta kai to saboda haka shi yasa har ma wani yana faɗi yana ce abin da ya zama kace ka ringa zama da sufa saboda kowane irin laifi a wurin sufa yana da hanzari duk sufin duniya in kai ne laifi sai ya baka hanzari saba'in wallahi in kai wa sufi laifi zai ce to wani me yasa ya min kaza ko saboda kaza ne ba haka bane ko ko saboda kaza ne ya dinga lissafi har sai ya lissafa saba'in to idan yi lissafin saba'in din nan na hanzari duk bai ba sai ce to wallahi ni ne ban da gaskiya ba yanda za mu ya baka hanzari saba'in a ce ba kan daidai yake ba shi zai biya zai kama wanda laifi ba duk sanda aka yi wani laifi sai ya ce to wani wata gini ko saboda kaza ne ko kuma saboda kaza ne saboda ka duk girman laifi shi sufi aure shi akwai mafita amma malamai za a ce to ai ba mafita a je a yanke mar hannu kawai ko a je a jehe shi ko a je a mar kaza saboda sun suna da mafita saboda haka da'iman shawarci to a nan muke zama muke yin duk abubuwan da muke to idan lokacin nabula ta halatta shi kenan sai mu sallah sannan sai mu koma masaukin mu kuma mu je mu karya sai mu sake dawowa kuma nan harami ko dai mu je raula ko kuma in je nan mahallin ahli sufa in je in zauna a wurin su to haka muka zauna a madinatul munawwara da falalar Allah da taimakon Allah kwana ashirin da ɗaya da shiganmu da fitanmu a nan ne ne wani baiti na ramzi na ke ta biɗa yi bi yaumin kada a kamna biɗa yi batin ala rubba yaumin laka min hunna salihu wato da daɗa ɗan kwanuka wanda hakika muka tsayu cikinsu a nan ɗaya ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa rana guda gare ka za ka riski salahar da ba za ka riska a cikin ranaku masu yawa ba wato shi yana nufi zaman sa a madina ya riski abin da tsawon kwanakin da ya duniya bai riske su wannan zaman da yi a madina ashirin da ɗaya kurum to shi ce ba mu fitowa mu je haramin annabi mafi yawancin lokaci kawai sai dai don cin abinci amma ba ma barin wurin kullum ina wurin bayan sallan azahar sai mu fita mu je mu biya bukatunmu wanda yake na lalura misali to sannan ko kuma dan ziyarar waɗansu wuraren da ya kamata a ziyarta kamar dutsen odu mun je mun ziyarci dutsen odu mun ziyarci sayyidina hamza mun ziyarci shahidan hudu sannan mun je wurin da aka karya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haƙori mun je mun ziyarci wurin a baki da mun je baki'a sannan mun je mun yi ziyara da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba sannan mun samu albarkar ziyaran ɗaya daga cikin khalifofi shine Abi Sa'id al-Khudri wanda yana cikin waɗancan manyan da muka zana sannan mun ziyarci mahaifiyar Sayyidina Ali sai da Fatimatu bintu Asad mahaifiyar Sayyidina Ali sannan mun ziyarci Sayyida Halimatu Sa'diya wacce ta rena Annabi sannan mun ziyarci Sayyidina Ibrahim dan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun je mun ziyarci kabarin ainihin jagoran nan babba shugaban manya imam malik dan anas sannan mun ziyarci shehinsa nahi'u sannan mun ziyarci matan annabi sallallahu alaihi wasallam guda tara a sai da aisha da sauran yan uwanta sannan mun ziyarci ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ruqayya da sai da zainab da sai da ummu kulsum sannan mun ziyarci amman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abbas mun ziyarci sayyidina hasan dan sayyidina ali karamallahu wajahu sannan mun ziyarci sayyida fadima wato ‘yar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam mahaifiyar Sayyidina Hassan matar Sayyidina Ali. Sannan an faɗi aka ce wai Sayyidina Hussein ya ɗauko jikin Sayyidina Ali ya kawo shi nan baki'a daga kufa ya kawo shi baki'a. Na? Ce radiyallahu ta'ala anhu a wasu daga cikin ba'arin malamai suka ce ai Sayyidina Hussein ya ɗauko jikin Sayyidina Ali daga kufa ya kawo shi baki'a. to mu dai ba abin da ya dame mu shi ce fasta hazar na zalik muka halarto kawai muka biye to shi kenan ko mun ziyarci kan sayyidina Husaini shi ma radiyallahu anhu sannan mun je mun ziyarci ammomin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan mun je mun ziyarci shahidan da suka yi shahada waɗanda aka ji musu ciwo a Uhud amma ba su yi wafati ba sai a Madina mun ziyarce su mun tadda kafafuwansu na fuskantar alƙibla sannan mun je masallacin Quba ranar Asabar so biyu saboda mun yi aiki da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man tada harfi baiti wa ta Quba wa sallar rak'atayn kana lahu ka ajr umratin tammatin duk wanda ya tsarkaka daga gidansa yi zo masallacin Quba yi sallah raka'a biyu to ya kasance yana da ladan umra cikakka kamar da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to haka dai mun halarci abubuwa da yawa to alhamdulillah sai dai san shi ba wanda ya shigo din nan a jikan shi Ibrahim ne kuma jikan Sayyidi Ali Sisi wato muna maganar Sayyidina Hassan da Sayyidina Hussein ikon Allah kuma sai Allah ya aiwatar da abin a aikace mun sha faɗi muka ce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da waje gadan da ba a taɓa yin wanda ya gaji annabi haka ba kuma ko da mutum zai ce a to wani fa wani fa duk wanda zaka faɗi mun san shi wannan zalika fadlullahi yuti man sha shi Allah ba a ce masa dan ne bai bai kaza ba in aka faɗi falalar babba wacce Allah ya yi masa sai ka ce a to yaya wa da Allah kake ba da wani ba Allah ne ga dama ya mai da shi Ibrahim haka saboda haka in ka ce dan me akai kaza kana nufi da Allah kake shi kuma Allah ya faɗi la yasalu amma ya faɗu ba a ce da shi dan me wani wali ya ce wannan aya kaman dan shehu ma akai ta saboda dalili shugaban annabawa ya zo shugaban waliyai kaf ya zo to kuma sai ga wani shi ba annabi bane ko shi ba wali ba amma aka rasa abin da za ta sai ta mai shugaban waliyai to amma kuma ga shugaban waliyan a shehu tijani saboda haka ba a san shi ba saboda haka sai Allah ya aje wa ya khaluqu ma la ta'lamu la yus'alu amma yaf'alu ni ba a ce da ni dan me in ne abu saboda me zai turo shi Ibrahim kuma ina halitta abin da ba ku sani ba kun san shugaban annaba kun san shugaban wali to ga wanda ba ku sani ba kuma eh to saboda haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu komai ya gaji annabi har ma sai da ta kai ga masu ido da kwalli sun bayyana shehu radiyallahu su ƙara ganin annabi ba sai a mahallin shehu duk wanda yake ko da bai taba ganin sa in dai yana da ido da kwalli to shehu yake gani dan da yawa ba ga ya musu labarin shehu akai ba a irin ayyukansu da yake kashibai ne maftuhai kawai shi kenan sai suka kawo kansu saboda sun ga abin karana ba wai wani bane ba su labari to a irin wannan gadan shehur jallahu ta'ala nu bayan duk abin da ya faru ya faru tun a baya duk mun zana su ai har mahallin da aka yi har inda ya gina din to babban yarsa shi Ibrahim da ya tashi haihuwarsa ta farko mace ya haifa kamar inda annabi ya haifi ya mace aka sa mata suna sai da Fatima ta Zahra Shi Ibrahim yana da almajirai yana da almajirai a cikin almajiransa akwai sahabbai guda hudu manya arkanu na kilafa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke da sahabbai manya guda hudu arkanu na kilafar annabta shi sayyidina Bakar Siddiq sayyidina Umar Faruq sayyidina Usman ibn Affan sayyidina Ali karamallahu jahu to shi Ibrahim kuma yana Zaidi Abubakar Sirin Bai Sayyidi Umar Ture Sayyidi Usman Jahi Sayyidi Ali Sisi yarsa sai da faɗi mata isa aure sai na abakar ya zo ya magana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi jitu ilayka khadiman fatimatu zahra annabi ya kalle sai da ji kunya sun koyar da kai ya ƙara magana bai koma gida sai na umar da ya ce to ina zaton ni aka ajewa ya ma zai kawo jiki ya zo ya rasulullahi jitu ilayka khadiman fatimatu zahra annabi ya kalle shi shi ma sun koyar da kai dangin sai na rika ce to kaga inda Muhammad yana son ka sallallahu alaihi wasallam yanda ya rene ka kaza ka je kai masa sai na ali da ya tashi bibi wata cikin dare annabi yana dakin sai da ummu salma annabi sai na ali kwankwasa kofa annabi ya ce sai da ummu salma ta shi ki bude kofa ki hada ido da wanda Allah da manzo Allah suke kauna shi wanda ba abin da zai nema wurin Allah da manzo Allah ba su bashi aka bude kofa ana bude kofa sai ga sayyidina ali annabi ta ali yaya lafiya kake ta cikin dare sai na ali ce kwarai ya rasulullahi annabi ce yaya ya ce ya rasulullahi ka san zuciyata ba ta taba karban wani addini ba bana kam ya rasulullahi ka san zuciyata da kaunar ka ta bude ido annabi ce na sani abi ya rasulullahi na ba da raina fansa gare ka ya rasulullahi tun ina cikin babata ban taba yi wa gunki sujada ba ka sani da zai ce din na sani abi yaya aka yi ne kaga su kowa ya zo ce ka jidu idai ka kaza shi ko ya so da Fadima wata wani al'amari ne na asirin Allah saboda haka ba haka kawai ake zuwa a yi magana ba shi kenan dai ta yi sannan shi rasulullahi zuwa ne akan maganar sai da Fadima sai annabi ya ce wallahi baka shigo ba sai da jibril ya fita yana fita ka shigo ya ce min Allah ya dora maka aure da ita to haka sai da Fadiman nan yanda ka ji wancan sama'an da sawaye babu bambanci sai dai wani lokaci wani abin aka rubuta na abin babu a rubuce amma wanda ya san wancan to haka yake to shi Ibrahim ya dauke ta ya ba sai Ali Sisi sai Ali Sisi da sai da Fadiman nan da ta shayarwa ta haifa Sayyidina Hassan da Sayyidina Husaini ko to ita ma wannan ai Sayyidina Hassan da Sayyidina Husaini ba rana ɗaya aka haife su to haka ita ma wannan haka akai aka haifi Sayyidi Hassan Sisi aka haifi Shehu Tijjani Sisi Shehu Tijjani ne shine Sayyidina Husaini shi ke biye mishi duk wani hidiman shi ke taya shi ke mishi abin to to to ita sai da Fadiman nan ita ta haifi mahaifiyar wanda ya shigo yanzu sai dai Ali sai da nafisa yes radiyallahu ta'ala to shi kuma aka samu sunan sayyidi ali kakansa kenan sayyidi ali sisi saboda haka kaga ga bangaren shi ibrahim a jikinsa ga kuma bangaren sayyidi ali kaga abun ba to saboda haka shi yasa muna ta yan uwa muna da wannan albishir da Allah ya mana izan Allah ya karbi aikin mu kenan mun gode Allah za mu dan bashi buji ko abin da zai dan tofa mana a karan kuma da
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun zo ziyara ne da ni da Malam Lawal Malam Zanna da Zayan. Mun zo ziyara ne mu da 'yan uwa kamar da muka saba shigowa. To kuma muka zo muka ce ana karatu da za mu zo na a waje suka ce sai mun shigo ciki. Mun zo ba mun zo mai magana ba ne mun zo mu ga fuskokin 'yan uwa yau daren Juma'a dare ne mai ijaba dare ne mai albarka kuma dare ne wanda shi wuce umarni a yawaita salati karin sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya mana abin nan a kaduna kowane gari abin da aka gaya musu wannan shi ke munasaba da su shehu duk garin da ya je zai mutane magana da abin da yake garin ko kuma abin da ya kawo musu to shehu ya ce a yawaita salatul fati lailatul juma'a ce wani juma'a ce ya ce a yawan ta gaba daya la sai ma lailatul juma'a ce wani juma'a ce saboda duk lokacin zaka mazara sa sunan salati za a ga mashi akwai mala'ika wanda zai ga mashi wani dan wani ya maka salati amma ban da ranar juma'a da daren juma'a daren juma'a daren juma'a direct zaka yi zai jika sallallahu alaihi wasallam to kuma juma'a cikin fuka-fukanta daga alhamis ne zuwa ranar sati kamar yadda shehu ya zo rajin lahun ya zo cikin shi ne fuka-fukanta gaba daya kuma shi ne ruhinta shi ne jima'anta gaba daya shi ne jima'an ya zo ranar alhamis ya tafi ranar sati da safe saboda haka ya zama fuka cikin jima'a gaba daya to in je za ka yi salati a ranar to manzala za ka yi a kunnen shi da ji direct ba wai za ka yi sai mala'ika ba wasu mala'ika lokacin saboda wannan yanayin an wuce an kai wurin da ba maganin mala'iku a wurin direct za ka yi ga maza da san mai jika kuma kamar yadda sharifin bar an taba zuwa za a kai wani taro sai aka ce sai ya yi magana so sai ya ce maganin da zai yi akan shehu shine duk ba zai magana ba da ya ce aka matsa aka ce sai ya yi ya ce to duk abin da zai motsi a cikin kawun min al-azali ila al-abadi ba zai motsi ba sai da izinin shehu shi shi abin da zai faɗi kenan kawai to kuma